نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أتى لله الأمانة وعرف عن الله في الأمة وشرف الأمة على منفر بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين من الكتاب وقال يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وفاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن بعد من يعلم ان ربه يسمعه ويراه واعلم يا عباد الله ان عقيده السليمه هي اساس وعباد التي توقف عليها الوجوه وجوه الاعمال الصالحه فللانسان مهما فالإنسان مهما عمل من الخير ومهما صنع من المعروف ومهما قدم من الطاعات والقربات إنما يكتب له ثواب ذلك العمل إذا كان لديه عقيدة سليمة تعلموا التوحيد يا عباد الله وعلموا أولادكم وأمهاتكم وزوجاتكم التوحيد وعقيدة سليمة وآمنوا بكل ما جاء به الشريعة من صفات الله تبارك وتعالى عباد الله على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء به النصوص ما جاء به النصوص الشريعة في الآيات والأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صفات الله تبارك وتعالى على وجه الذي يليق بجلاله دون تشبيه أو تعديل أو تكييف عباد الله فالله استوى على العرش فالله استوى على العرش وهو عالم بكل شيء وهو الذي خلق كل شيء وهداه قال ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه فكلما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه علينا الإيمان قال ربنا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى كما جاء في كتابي كما جاء في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامى وغيره من الكتب فقيل لإمام أحمد لإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال إمام مالك الاستواء غير مجهول لأن الله تبارك وتعالى قد بين ذلك والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه ثم أمر إمام مالك بالرجل فأخرج فقد أورد الآجوري في كتابه الشريعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر, ثم يمر جبريل على الملائكة فكلما مر فكلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله تبارك وتعالى عباد الله فقد قال ربنا في محكم تنزيله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين جاء في الحديث ما أن بعض العلماء يقولون أن الأصح أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل عباد الله وقد جاء في الرد على الجهمية للدارمي في هذا الكتاب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى السماء وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش على الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه عباد الله فقد قال ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون أن أبا ذر الجفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما الكرسي فقلت لا قال ما السماوات الأرض ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقاها ملك في الأرض فلات وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلات وما العرش في الماء إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلات وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلات وما جميع ذلك في قبضة الله عز وجل إلا كحبة إلا كحبة وأصغر من الحبة في كف أحدكم وذلك قوله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقد جاء في صحيح البخار في صحيح البخاري عن عن عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلائق على إسبع فيقول أنا الملك فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون فيا عباد الله وحدوا الله تبارك وتعالى وآمنوا بما جاء به النصوص الشريعة من صفات الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختاما اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ka turo shi da addini na gaskiya ya ɗora mutane kan tafarki madaidaici ba wanda yake gocewa daga tafarkin annabi sallallahu Alaihi wasallam sai dai wanda yake halakakke ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma bisa iyalansa da kuma sabansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wata'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wata'ala zai ba shi mafita mai kyau a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku ƴan uwa ku lura da Allah tabaraka wata'ala ku kiyaye shi a fili da kuma a koye domin babu abin da yake koyuwa gare shi ku sani ya ku bayin Allah kyakkyawar aƙida ita ce wato ainihin ginshiki kuma ita ce ainihin dirka ita ce gwafa wacce ake ɗora ladaddakin kyawawan ayyuka na ainihin ɗan adam idan bawa ya yi kyakkyawan aiki matuƙar dai aƙidarsa ba mai kyau ba ce to ba zai samu lada daga allahu tabaraka wa ta'ala ba ko yaya ɗan adam ya kai wajen aikata ayyuka na alkhairi ko yaya ɗan adam ya kai wajen aikata ayyukan da ake bukata ko yaya dan adam ya kai wajen aikata ayyuka na biyayya da kuma kusanci ga Allahu tabaraka wata'ala ana rubuta masa lada ne idan ya zamto yana da ainihin kyakkyawar aqida idan ya zamto yana da ainihin tauhidi ya ku bayin Allah ku koyi tauhidi lalle ku san tauhidi ku kuma karantar da ayayanku tauhidin Allahu tabaraka wata'ala ku karantar da iyayenku waɗanda suke basu da ilimin addini sosai to lalle yana daga cikin kyautata wa mahaifa shi ne musamman waɗanda suke tsofaffi ka yi ƙoƙari cewa su fahimci mene wane ne Allah tabaraka wa ta'ala su fahimci ainihin tauhidi ya zamto aƙidarsu tana da kyau saboda idan mutum ya mutu aƙidarsa tana da kyau to insha Allah wato komai zai zo da sauƙi amma duk yanda mutum ya kai ga salihanci amma aƙidarsa bata da kyau ta zuci yanda yake gudanar da al'amura yanda ya fahimci Allahu tabaraka wa ta'ala daban da yanda annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana ya kuma sha bamban da yanda shi Allah ta'ala ya bayyana dangane da kansa lalle ko shakka babu wannan zai hasara gobe alkiyama Allah ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah ku sanar da ainihin ƴaƴayenku tauhidi da kuma iyayenku da ainihin matattakinku ku sanar da su wato ainihin aqida kyakkyawa ku yi imani da dukkanin abin da shari'ar musulunci ta zo da shi na ainihin siffofin Allah tabaraka wata'ala ya ku bayin Allah abin da yake kan mumini musulmi shine wato yayin imani da dukkanin abin da ya zo na siffofin Allah tabaraka wata'ala kamar yanda ya zo cikin ayoyin alkur'ani da kuma cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wata'ala shi wato bawa yayin imani da shi ya yi imani da siffofin da suka dace da shi ba tare da ainihin kamanta shi da wani ba idan an ce Allah ta'ala yana da hannu to kai imani yana da hannu amma hannunsa ba irin naka ba ba irin na komai ba ba tare da wato ainihin siffata shi da wani abu ba ko kuma yaya ainihin wato hannunsa yake ko kuma yaya ainihin maganarsa take ko kuma yaya ainihin daidaituwarsa take a bisa al'arshi kada ka yi tunanin ga yadda yake daidaituwa kamar yadda kai ma kake daidaituwa a'a abin da yake kanka shine ka yi imani ya ku bayan Allah ku sani cewa Allahu tabaraka wa ta'ala masanin komai ne da kowa da komai da ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala ya sani da kowa da komai da baka sani ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya sani shine wanda ya halicci komai ya kuma shirye da komai zuwa ga ainihin abin da zai zamto wato zai inganta rayuwarsa Allah tabaraka wa ta'ala yace allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halicci halittu ya kuma daidaita halittu din su zamto daidai da yanayin rayuwarsu ya halici dan adam da kafafu guda biyu da kuma hannaye guda biyu la'alla inda a ce an yi ka da ainihin kafafi guda hudu ko guda uku sai ya zamto an samu cikas sai ya zamto bakka jin daɗin rayuwa kamar yadda kake yanzu Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci dabobi da tsuntsaye a irin yanda suke to duka wannan wato iko ne na Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala yace wallazi qaddara fahada Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kaddara wa kowa da komai abinda zai ciwe kuma shiryar da wannan bawa din ko wannan halitta din zuwa ga yanda za ta ci wannan abin Allahu tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutane zuwa ga kaza da kaza abincin su ne wani abin kawai baka san shi ba idan ka taba shi kawai ko ka ji kamshin sa sai ka ji cewar lalle idan ka ci wannan zai iya maka illa kuma daga sai idan ka ci zai maka illa saboda Allahu tabaraka wa ta'ala shine allazi khalaqa fasawwa shine wanda ya halitta ya daidaita ta wallazi qaddara fahada kuma shine wanda ya kaddara wa kowa abin da zai ci ya kaddara wa kowa abin da zai yi rayuwa da shi ya kuma shiryar da kowa din zuwa ga yanda zai ci wannan abin dukkanin abin da ainihin Allahu tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kansa abin da yake kanmu shine mu yi imani Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa Allahu tabaraka wa ta'ala shine Ar-Rahman ya daidaita bisa ga ainihin al'arshi komai duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai da kuma abin da ke tsakaninsu na iska da sauransu duka wannan Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya halice su hakanan Allah ta'ala ya ce wa ma tahta tsara kuma abin da yake karkashin ƙasa ma Allah ta'ala ya san shi kuma shi ya halice shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ka bayyana magana ko to shi Allah ta'ala ya sani idan ma ka ɓoye magana Allah ta'ala dai ya san abin da yake fili kuma ya san abin da yake ɓoye an tambayi imam malik dan anas Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin littafin lam'atul itiqad na ibnu qudama da wani da wato da waɗansu littattafa aka tambayi imam malik wani ya ce da shi ya aba abdullah ya kai baban abdullahi allahu tabaraka wa ta'ala ya ce arrahmanu ala arshi stawa allah arrahman ya daidaita bisa ga al'arshi ya ya daidaitan yake ne sai imam malik ya cewa al-istiwa ghairu majhul yanda ya daidai wato cewa ya daidaita dai wannan wato ba abu ne wanda yake ba a san shi ba tunda ya ce ya daidaita to kowa ya yi imani da wannan ai addin musulmin kwarai tunda allah ta'ala ya ce ya daidaita kawai shi ya yi imani amma wal kaifu gairu ma'qul yaya ya daidaitan yace wannan hankalinka kuma zai iya kamawa ba ba ruwanka da wannan in ma ka ji ba za ka iya kamawa ba hankalinka ba zai iya ɗauka ba saboda ka Allahu tabaraka wa ta'ala bai bayyana mana yaya ya daidaita ɗin ba Allahu tabaraka wa ta'ala ba kamar ɗan adam ba ne ba kamar wata halitta ba ne mu dai abin da yake kanmu shine wato yin imani wal imanu bihi wajib ma malik yace da shi yin imani da daidaitan Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga al'arshi yace wannan wajibi ne akan mu wasu alu anhu bid'a yin tambaya dangane da yaya ya daidaita wannan kuma bid'a ne mana wannan haramun ne yaya ya daidaita ka tambaya yaya Allah ta'ala ya daidaita bisa ga al'arshi kai abin da yake kanka shine kai imani cewa fa ya daidaita bisa ga al'arshi sa'annan imam malik sai ya bada umarni cewa ku fidda wannan mutum ma'ana saboda mutum ne wanda yake kokarin shakku dangane da alkur'ani mai girma duk wanda yake kuma yin shakku dangane da qur'ani ya gwada kenan bashi da imani ko shakka babu imam malik ya bashi ansa yace ku ja shi ku fidda shi wannan mutum amma wannan kuma ya yadu a yau ya yadu a wannan kasa da muke rayuwa cewa ba dama a ce Allah ta'ala yana sama ba dama a ce Allah ta'ala ya daidaita bisa ga al'arshi ga kuma ayoyi da yawa sai a ce in kai haka bai kamata ba Allah ta'ala yana ko ina yana banɗaki yana ko ina to kaga wannan ya zamto wato an wulakanta Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya tabbatar wa kansa cewa yana sama amma yana sane da ko ina yana sane da kowa da komai da komai da ka sani subhanahu wa ta'ala Imam al-Ajuri ya kawo a cikin littafin sa mai suna Ash-Shari'a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya nufaci yin wahayi sai yayi umarni wato idan ya nufaci yin wahayi da wani al'amari sai ya faɗi wannan wahayi ɗin idan Allah ta'ala ya faɗi abin da zai aiko zuwa ga ƙasa zuwa ga duniya sai sama ta kama wato ƙara sama ta kama girgiza gaba ɗaya saman duniya wato can sama ta bakwai ta kama girgiza saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ta kama wato kamar tsawa ake a ainihin can saman sama saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan mutanen sama wato mala'ikun sama suka ji ainihin al'amarin da Allah ta'ala ke sai ya yi wahayi da shi kowa sai ya faɗi daga cikin mala'iku dukkansu sai su faɗi su yi sujjada ga Allah tabaraka wata'ala farkon wanda zai ɗago kansa daga cikin mala'iku shine mala'ika Jibril sai Allah tabaraka wata'ala ya gaya masa wahayi din sai ya umarce shi da abin da yake so ya kayi na ainihin wahayi daga Jibril ya zo zuwa ga ainihin sama ta bakwai sai mala'ikun su tambaye shi mai Allah ta'ala ya faɗa sai ya gaya sai ya ce da su ya faɗa gaskiya ne sai ya ce wa huwal aliyul kabir Allah ta'ala shine mai girma kuma shi ne ainihin maɗaukaki sai waɗannan mala'iku su masu sake nanatawa idan ya zo sama ta shida su masu tambayi mala'ika jibril su ce ma za ƙala rabbuna mai ubangijinmu ya ce sai ya ce ƙalar haƙ abinda Allah ta'ala ya faɗa ɗin wato gaskiya ne Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwal aliyul kabir shine maɗaukaki kuma shine mai girma har ya zo zuwa ga ainihin wato sama ta ɗaya dukkaninsu haka za su rinka faɗa wato Allahu tabaraka wa ta'ala shine ainihin mai girma shine ainihin maɗaukaki Allahu tabaraka wa ta'ala yace shine wanda ya halici sammai gabaki daya da kuma kasai a cikin kwanaki shida Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa kana arshuhu 'alal ma al'arshin sa ya kasance akan ruwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allahu tabaraka wa ta'ala ya halice ku domin ya jarraba ku domin ya bayyana a ga wane ne daga cikinku shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san wane ne na kwarai waye mai kyakkyawan aiki amma don kowa ya aiwatar da abin da zai wato zai girba gowa alkiyama a ga wane ne zai girbar wa kansa mai kyau ko wanda zai sabbaba wa kansa halaka Allah ta'ala ka kare idan ka ce da su lalle ku din fa za a tashe ku bayan kun mutu sai ka ji kafirai suna cewa lalle wannan sai dai in sihiri ne sai dai in tsafi amma ya za a ce mutum ya mutu kuma a dawo da shi ya zo cikin hadisi tare da cewa wasu malamai suna cewa wannan hadisi mawqufi ne daga Abdullahi dan Rafi yake cewa daga Abi Hurairah ta Allah ƙara masa da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna inji Abu Hurairah sai yake cewa Allahu tabaaraka wa ta'ala ya halicci ƙasa gabaki daya ranar asabar Allahu tabaaraka wa ta'ala ya halicci wato ainihin duwatsu da suke kan ƙasa gabaki ɗayansu ranar Lahadi Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci bishiyoyi gabaki ɗaya ranar litinin ya halicci dukkanin al'amura kuma waɗanda mutane ma ba sa san su ya halicci waɗannan ranar talata ya halicci haske ranar wato ainihin ranar laraba ya kuma sanya ya halicci dabobi a kan ƙasa ranar alhamis ya halicci annabi adam alaihi salam bayan la'asar ranar juma'a wato a sa'a ta ƙarshe awar ƙarshe ta ranar juma'a tsakanin bayan sallar la'asar zuwa faɗuwar rana a lokacin Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam Allahu tabaraka wa ta'ala mai iko ne ya halicci komai a lokaci guda amma sai ya tsara al'amura ɗin mataki mataki kamar yadda aya ta ce wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin shine wanda ya halicci sammai da ƙasai gabaki ɗayan su da kowa da komai a cikin kwanaki guda shidda ya zo cikin wato cikin littafin arradu alal jahamiyya na ainihin darimi daga ibn mas'ud Allah ƙara masa yarda yake cewa abdullah dan mas'ud yake cewa abinda yake tsakankanin sammai wato tsakanin saman duniya da wacce take bi mata tafiyar shekara 500 ne tafiyar da take tsakankanin kowace sama zuwa ga wata sama tafiya ce ta ainihin shekara 500 wato ainihin kuma tsakanin saman bakwai da kuma zuwa kursi tafiya ce ta shekara 500 tsakanin kursi zuwa ainihin ruwa kuma da Allah ta'ala ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshinsa yana kan ruwa to tsakanin kursi zuwa wannan ruwan tafiyar shekara 500 tsakanin al'arshi kuma zuwa ga wannan ruwan nan ma tafiyar shekara 500 Allahu tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi amma tare da haka ya san duk halin da kuke ciki ya san abin da kuke aiwatarwa ya zo cikin abin da ake kawo na ainihin labaru wani daga cikin malahida yake cewa shi ma yana halitta kamar yadda Allah ta'ala yake halitta sai ya sanya ainihin gutsuran nama a cikin kwalba sai ya kulle bayan kwanaki ya saka naman ne a cikin idan mutane bayan kwanaki sai ya tara jama'a sai ya ce a kawo wannan kwalbar da aka kawo kwalbar sai aka samu tsutsotsi da yawa a ciki sai yake cewa da mutane kun ga waɗannan diyawan sunan da kuke gani daga ran kaza zuwa yau na halicce su gaba ɗaya a cikin wannan kwalba ɗin to kaga wannan abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne to sai aka samu wani mai hankali a ciki mai ƙarfin tunani sai yake cewa sai yayi tunani yaga cewar to shi dai Allah ta'ala duk abin da ya halitta ya san shi namiji ne ko mace ya sani dogo ne gajeri tun yana cikin mahaifiyarsa ya sani mai kuɗi ne talaka ne ko ma menene mai ilimi ne jahili ne Allah ta'ala shi ya sani sai wannan mutum ya tambayi wannan da yake cewa shi Allah ne sai yake cewa mata nawa ne a ciki maza nawa ne a ciki fabuhital ladhi kafar sai kafirin kawai sai ya imauce ya kasa sanin menene zai amsa masa saboda dama abin da ya faɗa ba gaskiya bane Allahu tabaaraka wa ta'ala shi ya halicci wannan tsutsotsin a cikin wannan kwalbar amma shi ya sanya nama ne kawai ya rufe Allah ta'ala shi ya halicce su amma Allah ta'ala duk abin da ya halitta ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba sa girmama Allah ba su girmama Allah bane hakikanin girmama shi wal aradu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah gabaki daya dukkanin kasai da kake gani wannan danki ne Allah ta'ala zai danke su gabaki daya was samawati matawiyatun bi yamini dukkanin sammai kuma Allah ta'ala zai danke su dukkanin su subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya daukaka dangane da barin abin da suke siffata shi da shi Abu Dharr al-Ghifari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da ni ka san menene kursiyu ko ya kai abadar sai nake ce da shi a'a ban sani ba sai yake cewa ai dukkanin sammai da kake gani da kasai da kake gani gabaki daya idan an tattara su an jefa su a cikin kursi ba komai bane face kamar ka sami wato kawanya wacce ake sakawa a yatsa ko a hannu ka samu fili sarari mai yawa ka jefa wannan kawanyar a ciki to haka sammai bakwai suke da kasai bakwai idan an jefa su a cikin kursi saboda ainihin girman kursi dama Allah ta'ala ya ce wasi a kursiyu samawat wal ard wato kursiyunsa ta fi sammai gabaki daya ta fi kasai gabaki daya girma Allah ta'ala ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Dhar cewa idan an jefa sammai da ƙasai a fili fantal ka samu sahara ka jefa zobe a ciki ko ta ƙawanya to wannan bai wato idan ka jefa sammai da ƙasai a cikin kursi bai faka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ainihin abazar shi kuwa wato idan ka ɗauki kursiyu gabaki ɗaya sai ka jefa ta a bisa ainihin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala to ita ma kursiyun ba ta fi kamar ka jefa zobe ko ƙawanya a fili fantal ba kenan al'arshi yana da girman da ya wuce tunanin ɗan adam ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam Allah tabaraka wa ta'a annab sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa shi kuwa ruwan da Allah ta'ala ya ce wa kana arhu arshihu alarma al'arshinsa akan ruwa to idan ka jefa al'arshi gaba ɗaya shi ma bai fi ƙawanya a ainihin wato fili fantal ba hakanan idan ka jefa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Dharr dukkanin waɗannan ababe da aka lissafa ga baki daya kamar a gurin Allahu tabaaraka wa ta'ala da sammai bakwai da kasai bakwai da al'arshi da kursi da kuma ruwan gabaki daya yace dukkanin wannan ba komai bane face kamar yar kwaya ce ko kuma ma abin da bai kai kwaya ba a hannun ɗayan ku mutum ya dauki kwayar gero a hannunsa zai ji ba komai ya ɗauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi da Abu Zar ai wannan a gurin Allah ta'ala bai ma kai wato ai bai fi kwaya ba ko kuma abin ma da bai kai kwaya ba wannan kuwa shine fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine fadin Allah ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyam ka sai gabaki daya wannan danki Allah a dankin Allah ne tabaaraka wa ta'ala zai danke su gabaki daya ranar alkiyama yazo cikin sahih bukhari daga abida daga abdullahi Allah ƙara masar da yake cewa wani daga cikin malaman yahudu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu cewa allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya samai gabaki daya a yatsu guda zai sanya ƙasai gaba daya a yatsu guda dukkanin bishiyoyin duniya a yatsu guda hakanan ruwa da ƙasa gabaki daya a yatsu guda sauran halittu kuma a yatsu guda sai kuma ya ce ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya ranar alkiyama Allah ta'ala zai yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya saboda gaskata abinda wannan bai yahudi ya faɗa sai yake cewa ai wannan shine faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala wama qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah mutane ba su girmama Allah ta'ala hakikanin girmamawa ba ne amma ga baki ɗaya halittu wannan dankin Allah ne tabaraka wa ta'ala zai danke su ga baki ɗaya ya ku bayin Allah ku yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda ya bayyana cewa ya daidaita bisa ga al'arshi domin idan babu aƙida mai kyau babu tauhidi babu ƙuduri na zuciya mai kyau dangane da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala to ko da bawa yayi ibada ba za a rubuta masa lada ba domin ainihin kyakkyawar aƙida ita ce tubalin da ake ɗorawa bawa wato ainihin lada muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawar aƙida ya Allah tabaraka wa ta'ala ka rayar da mu muna cikakkun musulmai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka tashe mu a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah ta'ala ka zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa zaman lafiya da kuma albarka da kwanciyar hankali duk wanda suke taimakawa wajen wato yaduwar addinin musulunci da kuma hidimar tsaro da mutane ake ciki Allah ta'ala ka tsare suka kuma saka musu da alkhairi Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe umu ila salatikum yarhamukumullah
the same doggish. Eh, wannan ya